الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجي سوات الدين المسلم يومنا تقوى جوات الربيع الثاني hijira 1445 muna 23 a watan goma shekara ta 2023 Allah ya kaddara zamanmu a wannan masallaci na Muhammad Tasi'u Foundation da ke a Bariki GRA a ci gaba da karanta littafin Kitabu Tauhid na Sheikhul Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab wancan satin mun yi darasi na biyu wanda kuma shine darasi na farko a cikin littafi din wanda muka gani akan yadda littafin ya fara da ambatan kitabut tauhid malam ya kawo jeren giyar ayoyi da suke magana akan ta Allah madaukakin sarki da kuma yadda ya sheda makansa shi kadai ne wanda ya cancanta da bauta ya bude da fadin wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu da aya ta biyu wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibut taghut aya ta uku wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana mu karanta aya ta biyar da take cikin suratul nisa'i wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'a sai aya cikin suratul an'am qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a sai kuma mala ya karanta mana hadisin mu'az dan jabal ko mu'az dan jabal ke ba mu la Allah dan mas'ud ke ba mu labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai san karanta wasiyar shi ya karanta fadin Allah madaukakin sarki qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaikum sai hadisin mu'az dan jabal wanda suka hau abar hawa jaka ko jaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jakin ya karantar da shi abin da ya shafi tauhidi atadri ma haqqullahi alal ibad wa ma haqqul ibadi ala Allah ya amsa da cewa Allahu wa rasuluhu a'lam duka waɗannan ayoyin da hadisai mun yi bayanin su a wancan satin fahimta ko fiqhun da za a cire a cikin waɗannan ayoyin da hadisai shine inda malam zai tashe mu a karatun mu ne insha Allah ta'ala yace fihi masail akwai mas'aloli mas'ala shine abin da za a iya cirowa ko fahimta ko da za a tattauna kuma bisa doran abin da nasoshin suka zo da shi al'ula ya ce abu na farko da za a tsinta alhikmatu min khalqil jinni wal insi hikimar Allah madaukakin sarki a wajen halittar aljani da mutum babbar hikima da ta sa Allah ya samar da mutum ya samar da aljani shine zamanto sun kadaita shi sun yi ibada a gare shi wanda ita ce babbar hikima ina muka samu shine wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun da haka babbar hikima ita ce awa Allah madaukakin sarki bauta metete bauta a kade ta Allah madaukakin sarki asaniya mas'ala ta biyu annal ibadata hiya tauhid a wannan babin mun fahimci cewa ibada ita ce tauhidi tauhidi ita ce ibada tunda dama mun wuce wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun malaman tafsiri suka ce ayya'budun ayyuwahidun su bauta mu su kaɗaita mu sai mala yake ce kenan duk wanda ka samu mai ibada ne to mai tauhidi ne in bai da tauhidi to ba mai ibada ba ne ba da haka kenan tauhidi yana karantar da mu ibada ita ce tauhidi tauhidi shine ibada da haka ina mutum zai kwana sallah amma allansa guda biyu ne aikin banza yake inda mutum zai kwana sallah ya yadda aikin Allah wani ma na yi to tauhidinsa bai zauna ba inda mutum zai kwana sallah bai ma san dalilin da yasa yake sallan ba har yanzu ba samu tauhidi ba da haka tauhidi shine ibada ibada ita ce tauhidi mallai sai me yasa ibada ita ce tauhidi sai li anna al khusumata fihi rikicin duniya duk akan tauhidi ake yin shi wata kallin ka kalli duk addinan duniya babu abin da ya ja rikici da kowane addini in ka dauke wannan tauhidi wata kallin mu kalli addinan me rikicinka da bai hude ne duka ba ayan annabi adam bane ba duka ba ayan annabi ibrahim bane ba annabi ibrahim ne ma'aifin annabi isma'il shi ne ma'aifin annabi ishaq annabi Isma'il ta hanyar sa aka samu addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi Ishaq ta hanyar sa aka samu annabawan banu Isra'ila Ishaq ya annabi annabi Yaqub annabi Yaqub ya haifi annabi Yusuf da sauran annabawan bani Isra'ila so me rikicin mu tsakanin mu da mu da Yahudawa saboda akwai haƙoƙin Allah da ba su yarda na Allah bane akwai siffofin da ba na Allah bane sun ce na Allah ne kamar cewa Uzairu dan Allah ne kuma sannan Allah ya bada labari ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida daga rikicinmu da yahudawa duka akan tauhidi ake rikicinmu da nasara akan tauhidi ake saboda nasara sun ce annabi isa dan Allah ne wasu ce a'a ɗayan cikon Allah ne wasu ce dan Allah ne shi kuma Allah ya ce mattakhadallahu min waladin wama kana ma'ahu ilmi ilahi ya ce mana qul huwallahu ahad daka rikicin mu da nasara ka kai ka dawo akan tauhidi ne in ka dauki rikicin da yake cikin gidan musulunci tsakaninka da yan dariqa rikicin bai wuce akan tauhidi ba suna ganin shehunansu suna wasu irin ayyuka irin ayyukan Allah inda Allah ya isa ya nuna Allah ne sukan ce shehunansu ma sun kai su nuna wannan duka rikici na tauhidi ne in ka dauki yan shi'a suna gaya maka ranar alkiyama su husaini su ali wa ɗan abi talib su ne ma za su yi hukunci ba Allah maɗaukakin sarki bane zai hukunci suna gaya maka waliyansu ko ismai ashar waɗannan mulimaman guda goma sha biyu sun san gaibu suna tasarrufi akan duniya duka rikicin akan tauhidi ne ya sa mala yake cewa to in ka ji ana maganar ibada ibada ka daina wahal da kanka kana tunanin azumi zakka kwana dare tahajjudi sadaka su kaɗai ke nufi a'a tauhidi shi ne babban makasudi akan ibada saboda rikicin duniya akan tauhidi ake yin sa in ka dauke tauhidi duk rikicin da zai sasanta yanda ka kalli duk wani mai addini ka kauda kai akan ba daidan shi ba shi ya kauda kai akan ba daidan ka wani to mai rikicin ku ka kaddara da abin da ya daya ne kai ma da abin da kai daya ne to me yanzu kirista zai wa'azi ka ce masa sadaqallahu alazim kai ma wa'azi ka ce masa sadaqallahu alazim to he me kuma an yi faduwar banza kenan yasa za ga in ana gamantacceniyar addini ana kawantan addini ana yi ne a gurin waɗanda ba su da tauhidi yanzu dan shi ya je je coci ya taya su zama saboda hima tauhidin bai da shi kirista ya yadda ran da ake maulidi ko ran da suke rali ya yadda ya fito ya taya su saboda mu da ku dukkan wajaji yadda ba mu da tauhidi haka ba ku da tauhidi amma duk wanda yadda yana da tauhidi babu yadda za a yi to ya za ka yi ma ku haɗu da kirista ta ya za ku haɗu ya ce maka Allah yana da mata Allah maɗaukakin sarki ya ce maka bai da mata ya ce maka yana da ɗa Allah ya ce maka bai da mata ya ce maka shi ɗaya ne ya ce a'a Allah guda uku ne ya ce ba wanda ya san gaibu ya ce sun san gaibu ya sa duk bai rabe a duk fasto za ga yana ce maka yana ba da prophecy ma'ana yana maka hasashen abin da ba mafama sa yake kira shi ba prophecy zai baka labarin abin da zai faru a nan gaba shi kai kuma kana gaya masa cewa ba wanda ya san abin da zai faru a nan gaba sai Allah maɗaukakin sarki kaga rikicinku da kai da shi akan tauhidi ne to idan da waɗannan matsalolin da dabara misali ya za a ku zama ina uwa da ya za ku fahimci juna ba za ku fahimta ba amma idan ya samu ɗan uwansa mara tauhidi sai ga suna da kawance sai su taya su fati su taya su fati su taya su biki su taya su rali su taya su rali su taya su zaman coci kuma suna ji ba komai a jikinsu saboda dama duk gamayyar marasa tauhidi ce Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri li'an al-khusuma fihi as-salisa mas'ala ta uku da zamu tsinta a babi anna man lam ya'ti bihi lam ya'budillaha duk wanda bai samu tauhidi ba to bai wa Allah bauta ba ko shekara nawa kai a duniya in dai baka san tauhidi ba to baka cikin masu bautar Allah dan ko lissafin ka ba za tsaya da ba a ranar gobe alkiyama a sha wahala fafihi ma'ana kaulihi a nan ne ma aka fahimci ma'anar faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake gaya mana cikin suratul kafirun wala antum abiduna ma a'budu ku kan ai ba za ku bauta abin da nake bautawa ba in dai tsagwaran tauhidi kake to duk wani abokin hamayyar ka ba za ku haɗu da shi ba shine ma'anar wala antum abiduna ma a'budu in ka gogawa ne a ce ai duk muna da fahimtar juna mun gane ai dama matsala a gurin mu take to matsala a gurinku take amma ko ku mun dai ba ku haɗu ba to to kuna nan akan ma'anar wala antum abiduna ma a'bud wala wannan babin yana iya gaya maka akwai barazana da yawa akwai rayuwar mutane da yawa kenan in dai ka ga mai saban Allah mai aƙida da take gurɓatacciya ce kun fahimci juna sau ne yake nuna maka da kai da shi duka akan matsala kuke in dai ba ku akan matsala to ba za ku fahimci juna ba dan Allah yanzu ka kalle ni da gemuna da komai a ce da ni da fasto mun fahimci juna mun zauna muna tattaunawa ina ganin ba matsala akan abin da ake a addinin sai ina ganin ba matsala a addini na akwai yaudara kai da munafurci dan Allah kai rawani ka sa alkabba a ganka da takar musulunci shi ya sa karamar riga ya sa kwat ya raka ka masallacin juma'a ka raka hijoji kuma kowa ya sabi tsinsa lafiya kalufa matsala ban ji ka taba ni ba kai baka ji na taba ka ba wallahi akwai gulba akwai munafurci in kuma an kasa yi to ita ce ma'anar wala antum abiduna ma a'am ku kan ba za ku bauta abin da nake bautawa ba saboda tsari na ba iri ɗaya ne da naku ba ku naku ba iri ɗaya ne da nawa ba Allah ya tsare mu arabi'a abu na hudu da mu fahimta a littafin al-hikmatu min irsalir rusul me hikimar Allah madaukakin sarki na turo annabawa da yake menene hikimar ba mun karanta babin ba menene yasa Allah yake turo annabawa manzanni na ai mutum ɗaya nake so hey mai gana kowa hey ji suna zuwa suna kira zuwa ga Allah da kuma cewa a kafirce wa dagutu wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibu tagut duk wani annabi da aka turo shi duniya wani ne babban aikinsa a bauta ma Allah shi kadai duk wani abu da aka bashi haƙƙin Allah a bijire masa a kafirce mashi so kenan idan wanda yake akwai rukar dagutu a gurinsa ko ya ce a bauta wa wani Allah ko yana bauta wa wani Allah kuka zauna tare da shi babu tauhidi ba da za a mutu ya ce maka annabi isa dan Allah ne ya ce maka Allah ne kuma ku zauna tare da shi ai ba zai iya ba saboda ya saba da aikin manzanni a ne ibudullaha wa jinadimu tagut a guje wa dagutu dagutu shine duk abin da aka bauta ma ba Allah ba to wani abin dagutu ne al-khamisa anna risalata ammat kullu ummati wannan babin ya karantar da mu cewa saƙon Allah maɗaukakin sarki ya ishi kowace al'umma duk wata al'umma da ka sani Allah taɓa tura manzo cikinta akwai kwamitin da ba taɓa samun annaba a cikin shi ba shi dai da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wa laƙadi ba asna fi kulli umma kowace irin al'umma ce mun taba tura manzo cikin ta abinda ko manzon ya gaya musu ani'budullaha wajtanibu tagut wata kil wasu mun samu labarin annabin su wasu mun samu labarin annabin su ba wasu Allah ya bada labarin su a alqur'ani su bada labarin alqur'ani ba wani zai ce maka har yanzu ana tsintar mutanen da ba taɓa sanin ma akwai mutane a duniya wanda su ƙololuwar dutse kwanakin baya an samu a jordan in za ka je gurin he ka yi tafiya ta fi kilomita arba'in akan dutse su ba san da mutane mutane ba san da mutane a ƙasar su ba har yanzu yanki na taraba an ce akwai mutane akan dutse ko riga ba su yadda su fara sawa ba so da Allah madaukakin sarki ya ce maka ya tura manzanni har irin waɗannan mutanen akwai annabawan da suka taɓa zuwa gurin su wata in labari ya zo ko bai zo ba tarihi ya tare ko bai tare ba qur'ani ya ba da labari ko bai da labari ba amma dai ba wata al'umma da dan aikin Allah bai isa gunsu ba ba asna fi kulli ummatin rasula ani ibudullaha wajtanibut tagut matsala ta shida sai ta anna dinal anbiya'i wahidun tabbas addinin annabawa guda ɗaya ne tun daga kan annabi nuhu alaihi salam ko tun daga kan annabi adam alaihi salam har ka dire kan annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama dukkanin su addini iri ɗaya suka yi kowa da tauhidi ya zo shi duk wani abu da kaga ya bauɗe to ba shine addinin annabawa ba da haka in katar da kiristoci sun gurɓace sun cadda addininsu ne in katar da yahudawa sun gurɓace sun cadda addininsu ne in katar da musulmi a gurɓace sun cadda addininsu ne duk wanda bai canja addininsa ba to za ka tada tun daga kan annabi adam alaihi salam har a dire kan annabi muhammad addini iri ɗaya ne suka yi wani kwanan nan daga kiristoci sun sa wani challenge ana yawo a titi a tambaye ka annabi ibrahim musulmi ne ko kirista ne na haka ake tambayar kirista a titi za ɗaya ya ce musu annabi ibrahim kirista ne ko musulmi ne in suka ce kirista ne sai ce to ai kuma annabi isa shi ne zo da kiristanci shi kuma annabi ibrahim ya zo ne tun kafin a san za a haifi annabi isa alaihi salam so kenan menene musulmi ne a ina za a samu musulmi ne a kiristanci ba za a samu ba annabi musa annabi ibrahim musulmi ne amma a ina ne za a samu cewa kuma annabi ibrahim musulmi ne sai ka dawo cikin annabi musulunci قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا da ya lissafo su a cikin suratul an'ami sai yace duk wanda bai yi imani da irin abin da suka batu bai ba imani bane ba yace kuma wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wannan ya kwatanta maka kenan cewa duk annabawan da suka zo kafin annabi Muhammad musulmi ne ko musulunci shine addinin da ya saje da su dace da su so wannan bai isa kalubale ba a gun kirista ka ce kai kirista ne kana tuciya da annabi Ibrahim amma addinin da yake gaban shi ba irin naka bane addinin da yake bayansa ba irin naka bane ayi aisha ka kalubale kenan da haka wannan matsala kenan da malam ya fidda mini a wannan babin tana da matukar tasiri cewa addinin annabawa gabaki ɗayan su addinin musulunci ne inna dina inda Allahi al-islam as-sabi'a sai ta al-mas'alatu al-kabira babbar wata mas'ala anna ibadatullahi la tahsulu illa bil kufri bit tawuti bautar Allah ba ta samuwa ba ta tabbata sai ka kafirce ma duk abin da ake bauta ma ba Allah ba farka yau da kanka in waye duniya ta rike ta kamba ma ta dora shi akan kujera ta bahi matsayi irin na ubangiji to kai din addinin ka bai zama daidai ba sai ka yadda wannan abin da aka masa ba daidai bane ba wani ne yana ta kutar gaba ce ake kunnawa tsakaninka da duk wanda baya kan tafarkin musulunci وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده damu da ku tun daga gaba ta fara ba za mu taba daidaitawa ba har sai kun yi imani da Allah madaukakin sarki wannan shine addinin annabawa aka annabawa suka bi da shi da aka duk abin da ba Allah ba to sai kowa fahiri da shi ko mala ya ga mana dagutan nan fa suna da yawa amma dai manya manyan su malamai suna faɗi guda biyar ne akwai shaidani duk inda shaidan yake dagutu ne to sai ka rayu kana fada da shaidani sannan ibadarka take tabbata musuluncinka yake tabbata akwai wanda yake da'awar ya san gaibu da ka duk inda ka samu boka duk inda ka samu dan tsubbu duk inda ka samu mai sihiri duk inda ka samu dan ina da kare duk inda ka samu gobe da nisa duk inda ka samu mai gani har hanji duka waɗannan mutanen sai kun yi adawa da su sannan musuluncinka zai tabbata har ka imani sai ka yi da mai sai ka yi kafirce ma ɗagutu daga cikin ɗagutun akwai wanda ya ikirarin ya san gaibu da haka akwai shaidani akwai wanda ya da'awar ya san gaibu sannan sai mai sihiri duk mai dabo da tsafi to wannan mutumin shi ma na cikin ɗagutu da haka duk wani matsafi a duniya sai ka da abokin faɗan kai yasa karka yadda wani ya maka tsafi ka bi shi karka yadda wani ya wasa da hankalinka da tsafi in dai ka tabbatar tsafi ne to wannan mutumin sai ka yadda ba kai ba shi za ka zauna lafiya kana sannan akwai wanda suke kiran mutane cewa su bauta musu wasu shehunan kwarar za ga suna ba wa ɗalibansu alama cewa fa suna da buƙatar a ba su matsayi na ubangiji wasu ko gaisu aka zo in ka ce masa akara muka la assalamu alaikum sai ransa ya ɓaci ya za a yi shi kamar shi ka taimasa salamu alaikun kame ko masa hannu ba daidai ba ne ba saboda hira ganin babba ne abinda yake so bukata ka durkusa kamar sujada ko kamar ruku'u ya ji daɗi wani haƙƙi ne na Allah maɗaukakin sarki in kuma gaisa za ku yi ko wuce ku kai hira zai gaida ku yake muku haka wai ku wulaƙantattu ne shi kaɗai ne mai daraja akwai ciwo mutum ya zo wuce yake muku haka abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallama yake mika hannu in babu ishara ce daga muku hannu sama ishara ce kamar yana mika muku sallama mun wuce cikin al'adabul mufrad so duk wani abu da ba musulunci yazo ba karka sawa kanka yasa ka ga wa kanka kai babba ne mai matsayi ne ba za ka mu'amalanci mutane ba irin mu'amalar manzon Allah kana mai da kanka baya ne mu ba wata wayewa sama da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo da shi nasa shine daidai nasa shine yafi dacewa nasa shine yafi dacewa da nufin Allah madaukakin sarki da haka waɗanda suke cewa a bauta musu ɗagutai ne a guje musu man ubida wa huwa radi wanda aka bauta maka kuma ya kirmisi ya hiru bai magana ba wannan mutumin shi ma ɗagutu da haka in ana bawa wani haƙƙin Allah yayin shiru bai magana ba wannan mutumin malamai suka ce shi ma abokin faɗansa ne sai ka kafirce masa sannan za ka zauna lafiya kala akwai wanda bai ce ba abauta masa amma ya san abin da muridansa da almajiransa suke masa ya saba Allah to ya bari jiya nake ji wani kilif na professor Yalwa yace ɗaya daga cikin malaman da suke zuwa daura babban malami a masa Saudi a Madina wanda duk ɗaliban daura a da sun san shi zarban ita sun tana da ɗaya da manya-manyan malaman ƙasar nan sun yi hira ta tsawon lokaci ya ce ba zai faɗi sunan shi ba saboda mutumin Allah mai rasu da suka tattauna da zarban sun tattauna ta awanni sai yake cewa Allah ya maka alfarma ka yi ilimi ka fahimci addini Allah maɗaukakin sarki ya azurta ka da mabiya ya ce masa wallahi wannan maka ga wannan ta'alikat ɗina ne akan sahihul bukhari littafin gashi na sahihul bukhari ya masa mulahazat ɗinsa ko ina da ko ina ya magana ya ce gashi nan ba a samu an buga ba ya ce to kai da Allah ya maka wannan ilimin ina tambayar ka tsakaninka da Allah abinda kake ka kake karantar da ɗalibanka gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne ce ba gaskiya ba ne ya ce yasa ba za ka gaya musu abin da Allah ya faɗa na gaskiya ba ka tuba ya ce wallahi ba zai iya ba ya fahe da kuka ce me yasa ya ce wallahi ba zan iya ba saboda ko na tuba Allah ya ce illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim wa ana tawwabur rahim Allah ya ce bayan ka tuba yana da buƙatar islahi ka gyara abin da ka bata wa bayyanu ka gaya wa duniya abin da ka gina duniya akan sa ƙarya ne ba wannan bane na manzon Allah ga na manzon Allah yace wallahi ba zan iya ba yace to baka jin tsoron haɗuwarka da Allah yace wallahi bai da buri a lahira wallahu alam a haka ya mutu ya dai mutu ko ba san wallahi wane ne amma dai wallahu alam a hakan ya mutu ya tuba akwai barazana shi yasa kada ka yadda a baka matsayin da ba na Allah ba kai shiru in ka ga dalibanka suna zakewa taka musu birki manzo Allah sallallahu alaihi da kansa ya gaya wa sahabban shi yace la taquruni kama aqratin nasa masar al-masih ibn maryam kar ku kwambama ni kar ku zuzuta ni kamar yadda kiristoci suka wa isa ɗan maryam ni ba ɗan allah ba ne ni ba abokin allah ba ne ni ba abokin aikin allah ba ne ni bawansa ne kuma ɗan aikinsa ne to idan manzon allah ya gaya wa sahabban shi haka kai dan me zama za su ga almajiranka ba da ga in kaga suna sun sun sun suna nuna ka san gaibu ga musu ƙarya kuke in kaga suna maka wata gaisuwa da ba irin ta manzon allah ba ne ka ce kar in ƙara gani in kaga sun baka wata siffa irin siffar Allah ka ga musu ba gaskiya bane wannan haƙƙi ne na Allah madaukakin sarki sai ka zauna lafiya kalau manzo Allah fa yana zaune ƴan mata suka zo suna waka wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil ghad yace kai ko tsaka burki ce akwai manzon Allah a cikin mu ya san abin da yake na koyi yace ko tsaya ƙarya kuke yace abinda mawaki ya faɗa a baya ku faɗa yace wa fina rasulullahi yatlu kitabahu akwai manzan Allah a cikinmu yana karanta littafin da Allah ya saukar mashi ina karanta littafin da Allah ya saukar min daban na kuma san gaibu daban to wannan har yanzu yana daga cikin gurin da ake rikici da ƴan dariƙa hey an yarda manzan Allah ya san gaibu ba kun hadafin su bane fa ku yarda manzan Allah ya san gaibu to idan manzan Allah ya san gaibu to ai malamai ma za su san gaibu idan malamai sun san gaibu kenan su ma sun san gaibu shine kawai ciniki za a himfida da manzan Allah sai a goyi da bayan shi duk maulidi da ake ta rikici tsakanin maulidin manzon Allah ne fa ya halatta ko bai halatta ba yanzu kafin mu samu tsaya a ya halatta ko bai halatta ba an fara na shehunan su ko ba a fara ba banda na shehunan su ana na malaman su da ga kenan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ana so ya zamanto kamar saniya ta tsaci a hadu da hi a tsaye da abu kuma a bayan sai abu da barnar da ake so a biyo da ita to shi wajibin kafirce madagutu duk wanda aka bashi haƙƙin da ya wuce nasa kar ya karba in koyin shuru ya karba to hima na cikin dagote a ranar gobe alkiyama zai sha mamaki yana ganin yayi karatu ya ilimi ya karantar ya je wa lahira da tauhidi bai ci abauta masa ba amma Allah zai hana shi tafiya aljanna tunda annabi Isa fa a bayan ya bar duniya ne aka bauta mashi amma idan aka zo banda shi za a shiga aljanna sai Allah ya tsiye ya tambaye shi a anta qulta lin nasi takhizuni wa ummi ilahayn min dunillah kai annabi isa kai ne ka ga yawa mutananka da kai da babarka alloli ne kai ka ga ya musu kai ba ka san Allah ya tambaye ka cewa kai kace kaza kai ka san akwai bala'i fa akwai tashin hankali sai ce subhanaka ma ya kulu li an aqula ma laysa li bi haqq sarki ya tabbatar maka wallahi ban isa in faɗa abin da bani da haƙi akan shi ba yace in kuntu qultuhu faqad alimta Allah in har ma na faɗa ai ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub yace Allah ka san duk abin da zuciyata ta koyi amma Allah ban san ilimin da ke tare da kai ba Allah duk wani abu da ya koyi na gaibo Allah ka san shi ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم ba abin da nace da su face ku bauta ma Allah shine ubangiji na shine ubangijin su yace wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma na tsayu akan wannan maganar iya rayuwar da ni a cikin su Allah ban taba tsallake ta ba falamma tawaffaita ni kunta antar raqiba alaihim Allah da ka dauke rayuwata ka cire ni ka mai da ni sama Allah kai ne mai sa ido akan su kai ka san abin da suka aikata to he fa an yi wannan sannan Allah zai wanke shi a bashi certificate tafi aljanna to saboda Allah a tsare annabi ya kawo hujjar bai faɗa ba sannan a bar shi a wuce kuma kai a maka kana tsane Allah barka ka wuce wallahi ba za ka wuce ba da haka in kana so ka zauna lafiya kalau duk ran da aka baka haƙƙin da ba naka ba karka dauka ka ce wannan na Allah ne wannan ba matsayi na bane ba kuma babu kashi a ciki Allah madaukakin sarki azurta mu da tauhidi fa fihi ma'ana qawlihi a cikin nan ne za mu fidda faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa fa mai yakfur bi tsaguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al wuthqa lam fisama laha lalle duk wanda ya kafirce wa dagutu yayi imani da Allah to yayi ruko da wata igiya mai ƙarfi wadda ba ran da za ta kasu in kana kan tauhidi wallahi kana hanyar aljanna duk ran da ka zubar da tauhidi to ka har zubar da hanyar aljanna Allah ya tsare mu asamina matsala ta takwas anna tsaguta sunan ɗagutu amun ya game fi kulli ma ubida min dunillahi ga dukkanin abin da aka bauta ma ba Allah ba to wannan abin ɗagutu mun yi bayanin shi in dai an bauta ma wannan abin ko mala'ika ne in dai an masa bauta to wannan mala'ikan a matsayin wannan bautar da ake masa ɗagutu ne sai dai Allah ya wanke mala'ikan cewa ba hi ya faɗa ba kuma bai umarni ba kuma bai san ana yi ba dai mala'ika yana sama kuna bauta masa anan wallahi bai sani ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana inda yake a yanzu kuka bauta masa wallahi bai san kuna bauta mashi ba kuma ba zai ba ku dariya ba kuma ba zai ci ba ku taimako akan wannan abin da kuke mashi ba dan ya saba abin da Allah ya turo shi yana rayi atasi'a idhamu sha'ani salasil ayatil muhkamat fi suratil an'ami girman wannan ayoyin da muka karanta guda uku a rana ya tayo da suke cikin suratul an'ami قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا yace to wannan ayoyin suna da girman matsayi a wajen magabata fa fiha ashru masa'i wannan ayar in ka tsaya ka karanta ta kanusu zaka fidda manya manyan matsaloli guda goma cikin ta yasa mu'adh dan jabal yake ce mana ai Allah dan Mas'ud ke cewa din me so ya karanta wasiyar manzon Allah to ya koma ya karanta wannan ayoyin guda goma ko guda uku wannan ita ce wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaha matsalolin guda goma da za a samu a ayoyin guda uku na cikin suratul an'ami annahyu anish shirki sun yi hani babu shirka Allah tushriku bihi shay'a so Allah ya maka dokoki guda goma ta farkon kai ka san tana da matsayi sai ta maka Allah tushriku bihi shay'a al'ashira matsala ta goma a babin da muka karanta al'ayatul muhkamat fi suratul isra'i waɗannan ayoyin da hukuncinsu a fili yake ƙarara su ne muhkamat ai da ma'a ƙur'ani kalli ya biyu ne ko fihi ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat akwai ayoyin da suke ma'anarsu a fili take ƙwarara hunna ummul kitab su ne mafi yawan alƙur'ani wa ukharu mutashabihat wasu ayoyi kuma akwai rikici wajen fahimtar su to waɗannan ayoyin da suke cikin suratul isra'i ba rikicin komai wajen fahimtar su shine abin da ma da yake magana sakon afili yake darara al-ayatul muhkamat fi suratul isra'i wa fiha samaniyatu ashara mas'ala ita ma in ka karanta zaka samu mas'ala ɗai ɗai ɗai ɗai har guda goma sha takwas an ce su ne wannan ayoyin su ne ko abin da muslim community court tsarin yadda ya kamata al'ummar musulmi ta kasance waɗannan ayoyin da cikin suratul isra'i kamar shi ne tsarin da aka tsara rayuwar al'ummar musulmi an ce ko arna da suke rayuwa cikin ku ya san waɗannan ayoyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم har zuwa karshen ayoyi in ka bi waɗannan ayoyi zaka ga ana ce maka wala tamshi fil ardi maraha to duka tsarin yadda za a yi tafiya a cikin al'umma tsarin zamantakewa tsarin makwabtaka tsarin sa tufafi yace waɗannan ayoyin gaba ɗaya sun zo da matsala guda 18 an ce duk al'ummar da ta dabbaka waɗannan ayoyin to za ta zauna lafiya kala ya ce to waɗannan guda goma sha takwas ɗin Allah ya buɗe su da faɗin su ma tauhidi ba da an lawo bi ƙaunihi la ta ji alma Allah ilahan akhara fa ta ƙa'u da mazumuman makhdula Allah maɗaukakin sarki ya ce karka sanya wani abin bauta tare da Allah maɗaukakin sarki fa ta ƙa'u da sai ka wayi gari mazmuman abin yargi makhdulan wulaƙantacce wanda ba a bashi wani taimako da agaji ba wa katamaha bi qawlihi kuma Allah madaukakin sarki ya rufe awin da fadin wala taj'al ma Allah ilahan akhara kada ka hada wani abin bauta tare da Allah madaukakin sarki fatulqa fi jahannam sai a wurga ka cikin wutar jahannama maluman abin zargi madhuran wulakantacce kaskantacce wa nabaha Allah subhanahu ala izami hadhihi almasail kuma Allah madaukakin sarki da ya gama jero matsalolin guda 18 sai Allah ya tambihi a kansu don ya nuna wa duniya girmansu ku kula da su ku kiyaye sai sai zalika mimma auha ilaika rabbuka min alhikma waɗannan dokokin yana cikin abin da Allah ya wahayi zuwa gare ka to a cikin qur'ani akwai abin da ba Allah ya wahayi akan shi ba akwai abin da ba wahayi bane a cikin qur'ani amma da ya jera maka dokokin sai ya ce wannan wahayin Allah ne zuwa gare ka ashe yana so ko da qur'ani ne to ka sake bashi kulawa ta musamman shine ma'ana zalika mimma auha ilayka rabbuka min alhikma alhadiyatu ashara matsala ta 11 a babin ayatu suratul nisa'i akwai aya da muka karanta ta cikin suratul nisa'i allati tusamma ayatul huquqi aya da ita ko malamai suke karanta da ayatul huquq ita ma ta yi bayanin haƙoƙi haƙoƙin Allah haƙoƙin iyaye haƙoƙin ƴan uwa haƙoƙin maƙwabta na ‘yan uwantaka, haƙoƙin maƙwabta na abokan tafiya, haƙoƙin waye yasa da mutane malamai suka ga haƙoƙi ne aka yi bayani sai malamai suke kira su ayatul huquq so waɗannan ayoyi su an ka karanta su sai malam yace ita ma a cikin ayatul huquq zaka samu haƙoƙi ne guda goma Allah ya jera cikin su haƙi na farko sai ta bada'a Allahu bi qawlihi ta'ala sai Allah ya bude da faɗin shi wa abudullaha wala tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku hada shi da kowa ayi idan zaka sauke haƙi a duniya haƙi mafi girma da zaka fara sauke shi ne haƙin Allah madaukakin sarki asaniyatu ashara wannan fa yana nufin idan mun gama ɗan uwa su dauki qur'ani su tantance waɗannan ayoyin da suke cikin suratul an'am kaga abinda malamai suka faɗa a kansu ka dauke na cikin suratul isra'i kaga abinda malamai suka faɗa a kansu ka ɗauke na suratun nisa'i kaga abin da malamai suka faɗa a kansu can za ka samu dokoki guda goma nan za ka samu guda goma sha takwas nan za ka samu guda goma karatu ne talatin da takwas kowanne a matsayin fa doka ta ce kowanne inda lauyoyi ne su taimaka a sakin layi na kaza ko a sakin na kaza ko waye duka fahimta karatun lo ɗin so waɗannan aka haɗa maka lo guda talatin da takwas ya kamata ƴan uwa su koma su karanta shi akan kuma wannan idan mutum ya karanta su ya kiyaye diddigirin duniya kai a baka akan shi ka karanta su da kyau eh za ga social studies ta shigo ciki za ga lodin ya shigo ciki in ka karanta da kyau me social studies civic education za ka sami sai ya shigo cikin waɗannan ayoyin guda 38 addinin gaba ɗaya aqida sai ka same shi ya shigo ciki to za ka ga abin da za ka samu sai a raba maka digiri da yawa a cikinsu matsala kawai in muna karatun tsoro ne ba a recognizing karatun tsoron amma tarin ilimin da karatun yana ciki kuma yadda ake samun karatun idan an tahi madadin ka koma ka fara bacci koma ka ɗauki ƙur'ani ko da fassara ce akwai fassara ta farfesa sani umar rijiyar lemu ka karanta su in yayi bayani akan tafsirin ayoyi da wa yakan zauna ya maka fiqihu ya maka bayanin sa a hausance kuma hausa mai daɗi mai ka'idojin rubutu ka karanta tafsirin shi na hausa tarjama shi zaka sha mamaki ka karanta tarjama abubakar gumi karkashin waɗannan ayoyi zaka samu ilimi haka ake samu in an yi darasi an tashi bayanan da ba a fito da hifilla filla ba ko ma littafin ɗauka ka karanta sai ka tsinci malaman da suka yi idan ka karanta na hausa na fahimta ɗauko littafin larabci dalilin ka karanta na wannan hausan za ka ga larabcin yana maka saukin fahimta sai ga kana gane oke masha Allah masha Allah masha Allah wani lokacin ma yake tsintar ta to malama ana ganin wannan bayanan ma'ana da zaba ka dauko ta okay hi ma na gano inda malam ya gano domin a ciki alhamdulillah shi ne karatun dama in dai ka fara ganowa inda malamai suka gano ai an tirifa ko aboko abin da yake ba mu wahala bacci dalibai suke amma inda malaman su suke lekowa yana nan ba a saba zannin ta bai yake rubutu wallahi yana nan a laburare wani yana nan a google wani yana nan a littattafan da yake kofar gidansu ko yake cikin ɗakin babansa wani babansa da shi ya karatu amma matsalar ɗalibai ba sa karatu ya an daɓa suka ga iyayensu suna ta tsaya musu wayoyi saboda assignment ni na san Allah ba assignment suke ba na ga wani saurayi yana dariya ko in saurayi ya zirga babansa ba ba a saya mun babbar waya saboda assignment wallahi ba assignment bane ba ko budurwai yana so ya yi sati amma in dai assignment ne wallahi duk waya mai jaba za ta yi in dai wannan iyaye nake gaya su shiga taita yin su inda yarka ta teksa mata waya dubu ɗari za ta yi a sami ba a sami za ta yi wallahi saurayi ta yi ka saya mata waya ta dubu bakwai mai daba duk abin da ake nema na ilimi a duniya akwai Allah ya samu dace to wannan matsaloli malamai sai ɗalibai su koma su karanta su ko da a tarjama ne wallahi za su samu karatu mai tarin yawa mai albarka Allah madaukakin sarki ya sa albarka eh daga cikin babban abin da yake cutar dalibai rahim muraja'a in an yi karatu aka rufe he wani sace shi kuma babu randa za a waye ka a ce maka ga karatun ba a cikin kwakwalwarka wallahi babu he ka tahi ne ka koma ka nan naga ka nan naga ka nan naga wallahi dai ga Allah madaukakin sarki ya tsakura maka in ka karanta layi 40 aka zauna maka layi biyu ba ka tiri ba ba ka sake wani karatun layi sittin aka aje maka uku ba ka samu biyar ba to a haka a haka a haka ne zai taru wani lokacin da ka zuwa ka tambayi kwakwalwa kai ta ce akwai kaza ma dama ka taba aje kaza kaza ma na ga a hankali yana dawowa shi yasa malamai suke cewa abin al-istihbar dawo da abin da kwakwalwa ta taba karantawa inda baiwa take a cikin malamai ne abin da suke kiransa suratul istihbar akwai mai gaggawar reflection akan abin da ake magana akwai kuma dindinkirin akwai wanda yana tambayar kwakwalwarsa za ta hasko masa shi kawai girman browser ɗin kaci ko kuma yawan ko kuma yawan girman ram ɗinka ko akwai wanda kwakwalwarsa ram ɗinta biyu ne saboda haka in yana bukata za a ga a hankali take juyawa akwai wanda ram ɗinta goma sha shida ne yana tambayar ta wurin ko za ta bugo mashi yana abin da suke kira suratul istihza to yawan ajiya yawan waiwayen ajiyarka yawan yadda Allah madaukakin sarki zai ajiye maka Allah madaukakin sarki ya samu dace Allah dan masauri na cewa malamai ko in ce dalibai ce ku ilimi kafin ilimin ya zama to bukata ce a gare ku ku yi ta karatu kafin a bukaci karatu a gurin yace ribar karatu shine ka tara hikatin a bukace shi kanka sai ka zama malam zaka fara karatu babu lokaci irin da ka zama malam baka da lokacin ba da karatu amma kana dalibta a lokacin ake tara karatu kuma yi tsakaninka da Allah ba dan ka zama wani ba mu kuma yanzu abin da yake damu mu da dalibi ya karanta shafi bakwai takwas ya je ya haddace sai ya fito bara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ai ya haddace kuma ai ta bala'i da yace wallahi ya ka fahimtar kenan daga ita babu wata an tabbata wani babban malami za su yi musu da wani ita ai malam an faɗa a cikin arba'unan nawawiya ta ayya ita saboda Allah yanzu zamu ja da kai akan matsala ilimi kana cin al-arba'unan nawawiya ita ai kawo da kanka yanzu bai hadisin kwaya ɗaya ne ka dauko a cikin al-arba'unan nawawiya an ka ta sharhi zama baki ka samu hadisi 30 ko 40 yanzu kai ɗaya ka dauko zamu yi zikiti da shi akan ka ita ai kawo da kanka to shine yasa matsalar hi ilimi lokacin da yake farko matsalar tafasa yake sa mutu shi ne za ka ji bahawa yana ce maka karamin sani hukumi ne wallahi da kasan da babi haka yake za ka ɗauka daga wani ilimin duk duniya ba wani da ka yi izu biyu izu biyar ka ji sa zauna gangam ana ce maka ai malam wane ai haddasa sittin ɗinsa gangam take ga za ka iya ja da shi ni ma ina karanta biyar ita ban matsala sai da matsalar qur'ani kana ƙara na ba yana ƙara rikicewa kana ƙara na ba yana ƙara rikicewa haka karatu yake ɗaya daga cikin malamai ya ce wallahi lokacin da muka fara karatu muka ji duk duniya ba masu karatu kamar mu da muka fara nisa sai muka fara rena kanmu muna nisa muna rena kanmu ya ce wallahi da muka tsufa a cikin karatu sai muka sare muka ta har mu mutu ba za mu yi ilimi ba haka ilimi yake kenan in Allah ya hore maka shi ya hore maka tawaru'un har ka mutu wallahi zaka ji baka da ilimi yayi wadannan nake jin wani karatu na professor San Umar Rijal Limu yana bayani ya ce wallahi mu ɗaliban ilimi ne ce kuma wallahi ba tawaru'u nake ba ya ce na fi kowa sanin kai na ce wallahi ba tawaru'u ba ne ba ya ce almajiran karatu ne amma ne ka je na taɓa kai na cewa wannan karatun ko a sama jannati aka je babu gyara ma'ana wai ko a gaban a makarantar mala'iku aka je karatun haka yake akwai dara kai a ciki don haka ƴan uwa malamai ɗalibai su dage su ke ba wa kansu lokacin karatu duk wani mutum da ka san ya zama wani a duniya wallahi akwai karatu a cikin tsarin jadawalin shi kuma karku yaudari kanku akalla ko karatun jarida ne kake karanta shafi 30 a kullum don rana ta duniya kar ta fito ta faɗi a ce ba karatun shafi 30 a kanka ko jarida ce ka karanta wannan ta kure maka kenan ana sai ka ga jarida sai karanta ta tun daga farko har kare in ka samu shafi 30 to in baka samu shafi 30 ba ƙara wata amma dai karka kwanta ba sai ka karanta shafi 30 in kai shekara biyu za ka ga rayuwarka ta canza aka yi ta canza wallahi ba za ka sani ba shi karatun kawai kai shi yasa da aka busa aka manzon Allah kawai sallallahu alaihi wasallam ikra karanta an gama abin da zai karanta ko ta akai karanta akwai sirru a cikin ikra bismi rabbikal ladhi khalaq kawai ka sake kyawun niyya kai karatu me za ka karanta karanta komai duk abin da ka karanta sai ya bude kwakwalwarka wallahi Allah ya sa mu dace al-hadiyata ashara ko الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته أي إلما تدمو وسيت وصية رمضان الله صلى الله عليه وسلم لوكة يضو متوى إتتم وأضل أن دبل يتي وأن آيون قداؤك نسكن سورة الأنعام قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم كان بaka so ka karanta wasiyar manzon Allah in kana so ka karanta kai aka wa wasiyar ko baka karanta ayoyin cikin suratul an'ami الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا mun fahimci mai haƙƙin Allah a kanmu ‘yan uwa menene haƙƙin Allah a kanmu na? mabauta masa? da mai kuma ma haƙƙun Allah ya adal ibadi sai ta haƙƙun Allah ya adal ibadi an yi abu duhu wala yushriku bihi shay'a abu biyu aka hada a bauta mashi kuma kar a hada shi da kowa wannan shine haƙin Allah madaukakin sarki akan mu arabi'atu ashara ma'rifatu haqqil ibadi alayhi idza addaw haqqahu mun san haƙin bayi akan Allah idan sun sauke haƙin Allah akan su me haƙin bayi Allah ya aziba man la yushrika bihi shay'a ko yushriku bihi shay'a Allah yayi alƙawarin ba zai azabtar da wanda baya shirka ba in dai ka mutu baka shirka ka sa a ranka Allah yayi alƙawari ba zai ma azaba ba al-khamisatu ashara mas'ala ta 15 an inna hadhihi al-mas'ala la ya'rifuha aktharu sahaba wannan fa karatun da muka yi na tauhidi karatun mu'adu dan jabal sahabbai da yawa ba su san wannan hadisin ba yanzu na masallacin mun san hadisin da sahabban manzon Allah da yawa ba su san shi ba wani hadisi ne daidai gurin da muka samu cewa sahabbai ba su san hadisin ba a mu'azin dai a fala ubashirun nasa na'am sai manzo Allah ce da hime yawa sai sai la fayattakilu karka ga ya musu sai sakankan shi to tunda mu'azu bai faɗa ba sai da ya zo rasuwa kenan duk wani sahabi da ya rasu kafin mu'azu ɗan jabal bai san wannan hadisin ba kuma shi kaɗai ya gaya wa hadisi a yake da yanzu duk wani sahabi in ka duba tarihin mutuwarsa ya mutu kafin mu'azu to wani hadisin bai san shi ba kuma wanda ya tafi wata duniyar da ba a nan mu'azu yake ba wasu biranen kenan har wani hadisin bai same shi ba kaga kenan ba abin mamaki bane yanzu kai in ka san abin da sahabban manzon Allah ba su sani ba me yasa muka fahimci wannan saboda manzon Allah ya ce mashi kakka faɗi to me yasa ya faɗa kuma za a iya tuhumarsa da kuma kuma an bashi wani ilimi ya koye shi wa idza akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumunahu Allah yayi alƙawari da masu ilimi su bayyana wa duniya wannan ilimin kar su koyi wannan ko wani irin ilimi ne duk wani ilimi da ka san Allah ya baka karka yadda ka mutu baka bayyana shi ba duk wata fasaha babu laifi ka ci abinci da ita amma ka mutu ka faɗe ta kafin ka mutu ba kere-kere ba ne wannan so ko wata sirru na ƙira aka baka ɓoye babu laifi a sa mashi kofi right amma kafin ka mutu ka gaya wani dabara yadda kai wani abubuwa wata wahala ba ne ka zane shi an ce akwai wani bawan Allah in dai maciji ya sare ka an je gurin shi an warki an yi ina lakanin ya tsiraki an yi ina lakanin ya ce naƙi ‘ya'yansa suna nan abokansa suna nan aminansa suna nan amma da ya zo mutuwa sai duba wani yaro ya ce kai duk duniya wallahi ba wanda ya mun biyayya irinka ban taɓa sa ka abu abu duniya ba kai ba ba ka taɓa mun gardama ba ya ce kaga wani maganin mutuncin da nake badawa ya ce kaga sauyewar zo galaci ya gaya mai abin da biyu ita in ka yi kaza ka yi kaza an gama ni ma ba zan faɗa ba eh amma ni manta ne yace in dai kai yace an gama yace ƴaƴana kar ka gaya musu da sun mun biyayya da su zan gaya wa kai ma je ka Allah ne baka abinci to babu laifi ka kebe wasu mutane ka ba su wani sirri ka hana wasu wani na cikin abin da yake nuna mana biyayya da haka in dan cikin ka ne kai kai ya maka biyayya kaki babu laifi ka hore shi ko mutuwa zaka yi yasa zaka tada magabata na da in sun yi sun yi sun yi dan su yayi arziki yayi biyayya yake sai su hore aiwa wadan malam da yake biyayya da malam sai aka danka kudin sa a hannun wani malami aka ce in yayi hankali ka bashi wai koma gidan giya ya tare malai na kwanta zai mutu ya ce a kira wahu in gaya masa duk da bai hankali ba a kira shi in gaya masa inda arzikin babansa yake aka ga masa ya ce ba zai zo ba aka ce ku kuma ku gaya masa rai a hannun Allah ya zo malam yana son ganinsa yana gidan giya ya ce a gaya wa malam ba zan zo ba da malam ya tabbatar mutuwa zai ce to ku je ku gaya masa inda babansa ya koye mai kuɗinsa ne nake so in gaya mashi ana gaya masa yadda burmi ya taho a guje kafin ya zo kuma rai yayi halinsa sai ya haukaci sai yake yaro a garin ya fara dumarka ba za ku rabu ya kaduna masa inda babansa ya kude kudinsa da mutanen gari suka gane da wahala in ya zo sai maka nuna min inda babana ya ya bunne duki aka ce zo mu tafi sai ka duba masa wata gona da ta yi shaya ka ce anan ne yahudi yana aiki ya nome gona ya haƙe ta ya ce kai wannan banza bai san inda aka boye ba hau herarin wani gobe kaga kenan bai yi sharar masallaci ba amma ya zai da zanna ta kasuwa to magabata a da in baka yi musu biyayya ba ba a baka ilimi amma in kana da wani ilimi akwai wanda suka maka biyayya kafin ka mutu ka ba da wannan ilimi din to a bisa wannan ka'ida ta kare o ilimi a dalilin haka mu'azu dan jabal ya faɗi wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jawazu kitman al-ilmi lil maslaha akwai halaccin ɓoye ilimi idan akwai maslaha shine bayanin da muka gama yanzu istihbabu bisharatil muslimi bima yasurruhu ana so awa musulmi bishara da abin da zai faranta masa rai aina muka samu wannan labari ne kuma ya halatta kawa musulmi bishara da abin da zai faranta masa rai afala ubashirun nasa me zai hana uwa mutane waɗannan bushara ni ma ina wa ƴan uwa wata ƴar ƙaramar bushara insha Allah ta'ala amma ni ma ba bani ba izinin in sanar amma dai bushara ce ta alkhairi insha Allah ta'ala Allah ya samu dace amin amin wasu wasu fara tunanin covid ce bushara ko na Allah ya samu dace الثامنة عشرة الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله ana jin tsoron mutane kasu dogara akan yalwar fadin rahamar Allah madaukakin sarki wannan shine ilimin magabata ba sa yadda mutun ya dauka inna Allaha ghafurur rahim ya rayu akan haka suna jin tsoron haka da ba da haka manzo Allah ce ka ga musu mana sai ce a'a ina so su dage ne su yi aiki tukuru kada ga musu wannan hadisi amma da mun zo wani lokaci da muke da azzaliman malamai a ingiza dan siyasa yayi komai ya yanka jarirai ya yanka masu kusumbu ya yanka masu zabiya ya yanka kaza sai a sai gina dan miki tsin masallaci ai inna allaha ghafurur rahim Allah zai yafe masa jariran da ya cinye Allah zai yafe masa masu kusumbu da ya tsafi da su Allah zai yafe masa zabiya da ya laya da shi kuma ce masa inna allaha ghafurur rahim jifa dan Allah shi kuma wannan sahabin fa duk bai daga cikin wannan ba aka ce a kar a ga masa sai ya kwanta fa ya takilu so ake su dage وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم الثامنة عشرة هو التاسعة عشرة مسألة قوم شاترة قول المسؤول أما لا يعلم من يا هلت وند أكا تنبيا أكن أبن دبي سنيبا يتي الله ورسوله أعلم ألا دمان سوني سكا سني يا هلت mun samu wannan da aka tambaye Mu'abu atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam to idan aka tambaye ka da Allah 5 square nawa kenan 5 square root yake ko wane ne ko 5 times 5 5 square ko me da an sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ka faɗi haka ko a maka wata tambaya a physics sai ka ce Allahu wa rasuluhu a'lam ko a tambaye ka ni a sunan matar wane ka ce Allah wa rasuluhu a'lam an ce lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana raye a matsalolin da suka shafi addini akan shari'a sai ka ce Allah wa rasuluhu a'lam amma matsalolin da bai shafi shari'a ba ana cewa Allahu a'lam ne a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana cewa Allahu a'lam ne dan ba duk matsalar duniya bace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya santa ba duk matsalar duniya bace a fahimtar da kyau ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da mutanen Madina duk shekarawa suna wa dabino kilili a je a samu dan namijin dabino a samu ta matar dabino idan ta hura a sa mata ne nake ji a hada su a daure ko sai zaman to kamar barbara ce idan suka cire dabino sai ci gaba da yaya da matsala zo gani ya ga cewa kamar wani artificial pollination suke sai wannan Allah ya ce ko bari mana wannan fa Allah ne yake ka ƴaƴan dabino nan ko ku ko karku dabino zai yaya tunda manzo Allah ya faɗa ba shikenan ba kowa ya yake yin dabino ya yake yin kilili ne kiwa dabinan sa barbara da aka tahi idan kana bahu 20 na dabino sai kai bahu 1 da rabi an samu asara ko ba a samu ba in kana bahu 30 sai kai biyu da kyar sai suka suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce manzon Allah ai dalilin ka hana mu yi kilili ne dalilin da yasa aka ta faɗo sai ce to ada hukumin bayani ai antum a'lamu bi umuri dunyakum akan al'amarinku na rayuwar duniya ai kun fi ni sani ni kawai shawara ce na baku da sai ku ce mu a'a ga tsarin ga tsarin ga tsarin kenan ai ba komai bane na tsarin rayuwar duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san shi yanzu motocin da ake kera na zamani sai ka ce Allah wa rasuluhu alam ba haka bane ba amma matsalar da ta shafi addini ta shafi shari'a ta tsarin tsarin rayuwa ba wanda ya sai ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin su lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana rai yanzu ba idan ka ce Allah wa rasuluhu alam akan harkar shari'a haka yake amma manzan Allah bi nan yanzu barantana ya bada misali ko barantana ya bada bayani sai ka faɗi cewa Allahu a'lam Allah shine kada ya sani yasa an kana tada rubutun malamai zaka sun ce maka wallahu a'lam idan ya bada ansa ya rubutu karhen sai ya kulle ce wallahu a'lam bai ce maka ba wallahu wa rasuluhu a'lam sai ce maka wallahu a'lam Allah ya samu dashi al-20 matsala ta 20 jawazu takhsisi ba'din nas bil ilmi duna ba'dhin ya halatta ka gaya waɗansu mutane ilimi ka ƙi ba waɗansu mutanen ilimi ya halatta hima dimu ba da misali a cikin wancan ko idan akwai maslaha ka keɓe wasu ka gaya musu wani abin ka keɓe wasu ka ƙi gaya musu ba laifi ba ne ba ko a ɗalibanka ne idan wani ya fiye maka biyayya ya fi baka abin da ka bukata so babu laifi kaɗan ba shi sirrin wani karatu sauran kuma ya ka kyale su kowa yi kokari ya samu malamai akwai malamin da ya ba su wahala suka ce kun ga littafi kaza karku yadda malamin nan ya sahi ku ɓoye har yi rayuwar sai ya kare bai taɓa karanta littafin ba sun haɗe baki an hana ya saboda in ya karanta littafin akwai matsala suka ce kar a bashi kar ya karanta so babu laifi a hana wasu ɗaliban ilimi a bawa waɗansu ɗaliban ilimi don maslaha idan ana da akwai isa za ka tada har a karatun boko ana keɓe wasu a musu wani karatun na daban waɗansu ba za a yi musu ba wani abin a ce general studies ne kowa da kowa a makarantar sai ya yi wani abu kuma ya ce a'a kawai ɗalibai kaza ake so su yi wannan karatun saboda su ne ake da buƙatar su san shi shine makamin karatun su a tsarin gwamnati ana keɓe waɗansu mutane ya san kai wani mataki na karatu sai a kwahe sai a ce a kai su kuru a ji a masu wani training ko wanda ba kowa ake wa ba an ce in aka kai ka wannan makarantar ka zauna ko najeriya aka baka za ka iya rikewa a yi wata fitina da iya hegi ne ko wani makaman aiki ake karantarwa a gurin me yasa ba karantar da sauran ba saboda su ana ganin matsayinsa har yanzu bai kai masa gano wannan sirrin sai a baka wata lambar girma idan ka fito yan wace shi ake ba su me in ka fito to wannan alama ce da an gani an san ka je makaranta kaza kana da ilimi kaza kana da wani tsari wanda ba kowa sani a cikin al'umma ba dan haka ba laifi a rufe shi yasa din ka ga malami duk ilimin da ya sani in ya fito sai ya faɗa wa mutane akwai matsala akwai abin da zaka iya faɗa a microphone akwai abin da sai dalili yayi dalili kake faɗa akwai abin da sai ka nisa in ka nisa sai ka juya ka juya sannan ka faɗi amma duk abin da ka samu wai zaka yi aman shi da kare mutane makarici za su dauke ka wasu sai maka mahaukaci aka za ka zama wannan malamin ai mahaukaci ne saboda duk abin da ka samu faɗa kake abu hurare ya ce musu wallahi da duk abin da na ji a wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa muku ya ce na rantse da Allah ta za ku yi ni mahaukaci ya ce wallahi ba zan iya faɗa ba akwai abin da kawai ya zamanto ni da ubangiji na ne ya ce ba zan iya faɗa su ba akwai ilimin da aka gaya wa mu'azu ɗan jabal aiko a huzaifa duk duniya ba wanda aka gaya wa ilimi kuma har ya mutu bai gaya wani ba kuma dan khatabi ya samu labari an gaya huzaifa sunan mala'aba na fa munafikai eh ta ka bar ciki tunda an gaya masa yace to bara an sani wani munafiki ne kuma munafiki bane ba tun kan tun kan sai dai gidan huzaifa yace ina hada ka da Allah ina duka duba girman Allah a sunan munafikai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya maka akwai sunana ko babu yace babu ita kuma layi daga yau ba wanda zan kara gaya da sunansa ko babu ya wata tukar hanci ko ilimin huzaifa shi ne ya gaya masa tafi idan umar ya zo aka ce babu ta wani zai zo babu wani zai zo babu wani zai zo ya ce ya da akwai ko babu ai wani yanzu zai da akwai ya ce to na yadda kai babu ya ce amma na rantse da Allah duk wanda ya sake zuwa daga yau ba zan gaya mashi kaga kenan akwai ilimin da har ka mutu ba za ka faɗe shi ba naka ne iyaka kai ya kai ya kai bakin nan aka bar wannan ilimi da haka ba kowane ilimi ɗan uwa ake faɗi ba ana keɓe waɗansu a faɗa wani lokacin kuma ana jiran lokacin da ya dace sai a faɗi wannan ilimi ɗin wani kuma sai dai an haɗa a gaban ubangiji amma ba za a faɗi wannan ilimin ba ya sa manzon Allah sallallahu alaihi kuna na Aisha take cewa hadithun nasa bima ya'lamun ko bima ya'rifun aturiduna an yukazzaba Allah wa rasulahu ku gaya wa mutane abin da suka sani suke fahimta so kuke suke karyata Allah da manzon shi akwai bayan da kana wa mutum sai ce maka wallahi karya kake saboda kai shi kwakwalwarsa bata taba karanta bai taba sani ba kuma ka tambaye ina ila zurfin kwakwalwarsa ta je ga ajiwa ba maki na 30 yake ko na 40 amma yanzu saboda kwakwalwarsa bata gano bai ce maka karya yake saboda haka akwai mutumin da in ka auna kwakwalwarsa baka ba shi labari sai ka hidu ka watsar da shi akwai mutumin da in yayi magana in ka jiwa ka kalle shi sai ka kyale shi kuma ko musu za ka yi idan ka ce Allah ya ce manzan Allah ya ce ka kawo ƙur'ani ka kawo hadisi wani ce maka kai malam ba ruwanmu ko a yi kaza sai ka kula hi wani ɗan ta'adda ne inda ka ce ƙalar lahu ƙalar rasul wani ji ko maka fituna to na ba abokin yin sa bane ba ka kyale hi da mahaukata za su haɗu daidai da shi amma kai ba sa an yin sa bane ba alhadiyatu wal ashrun tawadu'uhu sallallahu alaihi wa sallam li rukubihi al-himara ma'al irdafi alaihi wannan ya nuna cewa rahin girman kan manzon Allah rahin ji da kai yadda yake iya hawa jaki kuma har da goyo akan jaki da Allah duwa mana hakimanmu na yanzu mutum ne za su iya hawa aura mutum ne saboda Allah dokin ma ba za a hau da wani ba akwai wanda in ba kilisa ba ba a sa a hau dokinsa ba kuma za a hau dokin nasa ma an fita bayan gari sannan kai mai kilisa za ka hau saboda nasa ne akwai wanda misali mota idan ta yi hmm in ba ta sha ba lita ɗaya ba zai hauta ba duk ita ce 'yan majalisa mu suke so an ciyo bahi an saya musu miliyan ɗari da wajen wani abu ga manzon Allah sallallahu alaihi yana hawa jaki su suna cewa ƙasa mutane sun kasa sayan gihiri sun kasa sayan siga sun kasa sayan taliya sun kasa sayan fulawa amma yanzu kuma suna cewa a saya musu mota ta miliyan 160 kuma ya ce wakilin kare saboda Allah kun kwana ba ku ci ba kun wuni ba ku ci ba kuma yana hawan motar miliyan 160 kuma ka gaya mai dan Allah idan kudin na baban shi ne ya gada zai sai wannan motar ba zai saya ba duk wani gwamnati da ka sani motar da yake masa convoy da ita an aka basa ritaya ya daina ta yanuwa ta kare yana hawanta bai isa ya hauta ba duk wani chairman na local government da yake shanye mana kudi a mota ya sha fetur in yayi ritaya yana iya hawa wannan mota baya iyawa don haka ne don haka me yasa ba za ku hawa ba Honda Accord din eh me yasa ba za ku hawa Freeload din ba me yasa ba za ku hau fijo ba da gwamnati ta da ita ce motar shi ai akwai motoci masu kyau a fijo din me yasa ba za ku saya ba eh ku je ku so ba dinduma dinduma motoci na America ku saya mutane suna motsi suna sha suna motsi suna shan yame shugaban kasa na gani yace wallahi tallahi an daina hawa wannan motar a kasar shi yace an daina tun daga obin shugaban kasa har kasa yace an daina hawa yace mota kawai ta mm kawai ta hanyar lita yace ba za a hau ba in dai ba ku hana ba wallahi tattalin arzikin ku ba zai daina karyewa ba mutum daga Kano kafin ya zo Gumal sai ya haya man naira 80 in zai koma man 80 wallahi bai isa je gona ba yayi noma da saboda wannan man wallahi bai isa ba to idan bai isa wajen bai isa ba zai ga motar haya ba ya biya naira 2000 amma tsahi da hida wani wata kalma sai da daddawaye to wannan yanzu wani kamar zai karanto maka hoton matsalar kenan yanzu da manzon Allah ya hauja ki har ya sa wani a bayansa bai tambaye ba kai wanka ko baka yi ba wannan nuna baka yi sa nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da girman kai ka auna shi da kowane shugaba a yanzu za ga manzon Allah yana gaban sa kenan to inda masu hudun mu da shugabannin mu suna karanta irin waɗannan labaran suna karanta hadisan nake nufi da wani abin da girman kai da zai fita daga cikin zakatansu wallahi ba kokari bane a saya maka mota mai tsada girin ku ko babu wuta sai an tada maka inji tun daga karfe hida na magariba har hida na tsafe yasa ba sa sallar asubahi saboda inji yana yi ba san da sauro ba ko ba a fesa sauro a ko'ina ba za a fesa a gidansu saboda Allah inda yana karanta wannan a gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi kwana yana sallah da aka ji ƙara a garin Madina ya fara lekowa ya fito lokacin da mutane suka yi ayari suka dauke sai musu mu koma ai na gan watan tantancewa babu wani abin da ma kowa ya koma ya bace shugabanninmu irinsu ne don Allah waɗannan 'yan ta'addar da suke hana mutane inda gwanonin suna fitowa su shiga gaba sai mu je a kamo su wallahi da ba za a yi ba amma yanzu an samu waɗansu jajirtattu wannan katsin yanzu da shi ake yi yana iyaka ƙoƙarinsa kuma ya yi alkawari ko mutuwa zai hidai ya mutu kuma mun yi magana da wani ofisa ya ce mu wallahi tallahi malam an fara samun sassauci dama shugabanni ne sun koma gida suna bacci dan me yasa ba za a yi ta'addanci ba Umar dan Khattabi yawo yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawo yake yaji ina matsala take a cikin garin Madina Allah azza ta mu da tawattaka wa shugabanni masu tausayi mu wanda suka san matsalolin mu suke jin irin matsalolin mu eh asaniyatu wal 20 jawazul irdafi ala dabba na'am na yana kokari Allah ya arzuta mu da irin su da yawa kuma Allah ya karfafe su matsalar najeriya shine in ka fara abin kirki za a kashe ka ya faɗa ya ce shi ma wallahi ba zai iya kirga ba sau nawa ne aka yi masa barazana da kisa chief security officer ma na jiha ana cewa za a kashe shi wani lokacin malami ba ko surutu ya fiye yi kamar ran da yake barwa sadaka za a bi za a kashe shi malam jafar allah ya ji kanshi allah ya gafarta mashi malam albani allah ya gafarta masa dan mai shi allah ya gafarta mashi albanin kuri allah ya gafarta mashi duk suna gida aka bi wasu a gida wasu a masallaci wasu a hanya aka aka kashe su saboda kawai kana gaya wa mutane matsalolinsu kana bar musu da kai dai Allah ya tsallakar da kai akwai mutumin da ya ce an yi mitin an yi komai a je a kashe shi dss ɗin ya ji ya higa ban ɗaki ya kira ce malam guri kaza da guri kaza kakkaje yau kashe kaza a yi malam ya fito ga ɗalibansa guri kaza da guri kaza kar a yi an fito za a kashe mu aka samu labari suka gane wanda ya yi likin asirin yadda suka ɗaure shi wata biyu bai fito ba malami ne an shirya kashe shi za a yaji ya gaba zai iya bacin amanan malamin shi ya buga masa malam kashe ka za a yi guri kaza kakkaje ka yake abin da muka iya a najeriya mutum ɗaya ka bashi amana ya sunkuya ya kwahi dan matsiyata kuna zaune da shi amma da an ce shi ne wakili ya zama ya fi kowa kuɗi da an ce shi ne shugaba ya fi kowa kuɗi kuma yadda a cikin ku ke muku yan ƙanhi ni ya rasa to wai wani irin hankali muke da akwai saboda Allah jiya baka da ko kabo yau kana da miliyan 70 kuma a ci gaba da zama da kana ce man karan kai da your excellence Allah ya fasiri yasa wato duniya suke mamaki wai ɗan Najeriya wasu irin mutane ne rana ɗaya an ƙara kuɗin mai ana zaune lafiya an ƙara kuɗin biredi ana zaune lafiya an kasa kuɗin hinkafa ana zaune lafiya an yi kaza ana zaune kawai kuma ba ruwan shi ana bala'i a gaza ba ruwan shi barazanar mutanen gaza ba wanda ya damu da mu isra'ila ta ba su wuta ta yanki ya za su babu ita ta ba su ruwa ta yanki ya za su babu ita ta ba su man fetur babu ita ta ba su gas babu da Allah yanzu akwai wanda ya taba tunani in aka yanke wutar lantarki ya za a yi waya da substitute idan babu ruwa da ake harbowa ya za a yi ina rijiyoyinmu da muka gada da iyaye da kakanni an rufe su amerika ba haka suke ba idan rijiya da ake sa igiya a jawo an wuce ta ko ana matsa man fauhi fito waccan ba a rufe ta a gyara ta a adana ta ake yashe ta ake barin ruwanta wata ra'a akwai da zaka buƙaci ka jefa guga Allah ka ɗauko ruwa wannan man fetur ɗin da muka jarabtu da hawa motoci idan babu shi ina alternative babu duk duniya zai tana tunanin alternative power mu muna kwanci abinda muka gada iyaye da kakanni hi muke wannan dai hatsin matsangari har gobe hi ne babu wani tunanin wani abu babu da aka mata wallahi muke wa kanmu da kanmu tunani duniya tana gaba kalubale yana tunkarar mu mai muka taba shiryawa kai shi wani garin da muke zaune lafiya kalau mai muke na taka tsantsan na bashi tsaro kar ya zo mana in ya zo ya za a yi mutum nawa ne suke da bindiga mutum nawa ne suke da takobi mutum nawa ne suke da adda mutum nawa ne ma za su iya kukan kura su rungumon da ya zo shi idan aka ce wani ya zo masallacin nan Allah ya tsare shi ɗaya da bom ya za a yi wa zai fara bada kansa tukuna ina wanda aka hirya yan sojojin ta mutu ko ta kwana ina suke yanzu kuwa kuta zai da gudu saboda shi kara tsaye da shi bai aure ba Allah ruwa wani asiri so ya kamata mutane suke tunanin kalubalen da ke gabansu a salisatul 20 fadilatu bu'az ibn jabal akwai fadalar mu'az dan jabal a cikin wannan ta yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabo goya shi akan abin hawa arabiatul 20 idabu hadhihi mas'ala girman wannan mas'ala na ɗaukan mutum akan abin hawa da kuma matsalar tauhidi ma da muka karanta a cikin wannan babi abu ne mai girma Allah maɗaukakin sarki mana alfarma da fahimta da aiki da shi abin da muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi wanda kuskure ne Allah maɗaukakin sarki ka nuna mana ka gyara mana mai aiki da abin da ya dace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya amin ina da tambaya akan ri'i da zoɓo ana fitar musu da zakka ana fitarwa wai mai sa mutane suke da son zalunci a noma hatsi a saida dubu talatin a noma riɗi a saida dubu ɗari kuma yana so a ce masa ba zaka a riɗi saboda Allah wai wani irin rahin adalci ne ba na faɗa wallahi ko ba a zaka a riɗi in ka tambayar zan ce ma kai ko ba a zaka a riɗi in ka tambayar zan ce maka ai dan da a yi kuskuren ana yi in ce maka ba a yi gara in yi kuskuren ba a yi in ce maka yi a dai talaka sun karu kuma sannan ana zakka a riɗi duk wani abu da yake sawa a yi zakka a hatsi akwai a cikin riɗi duk abin da yake sawa a yi zakka a hinkafa akwai a cikin riɗi ai malamai sun yi ta tunani me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fidda asnafuz zakawiyya sun ce alqut wal iddikhar ana iya amfani da shi a matsayin abinci ana kuma iya ajiye shi ana cin riɗi ko ba a ci ana abinci da shi ko ba a ci ana mai da shi ba wani mai da duniya ta taba sani wanda ya fi kowanne daɗi da lafiya kamar man riɗi sai da abinci ne abinci ne kenan ai oil ma na cikin abinci tunda akwai class na fat and oil ko to riɗi yana ciki ana biskit da shi idan kana kasashen laraba akwai abin da ake kiransa tsahamiya shi riɗin shi ne ake niƙawa sai a yi shi kamar gari haka a daskare za a gan shi idan ka sai biredi za a tsaga cikin shi sai a kwaso wannan abin sai a sa maka a ciki a maka sandwich ko sai a baka ni yana daga cikin abin da nake ce duk bayan sallar la'asar to abinci ne ana cin riɗi kuma dessert ana mana alawa chocolate a dawo da ita da aka duk wanda ya noma riɗi bahu ɗari zai fi da bahu goma miliyan ɗaya ne na talakawa miliyan tara ne nasa in kai bahu goma naira miliyan ɗaya ka ɗauki dubu ɗari tara ka ba matalakawa miliyan ɗaya dubu ɗari in kana ido riɗi ya yi tsada to karka noma eh ba ne ba insha Allah zoɓo ana zakkai shi a riɗin za ka bada riɗin za ka bada dalili ɗaya ne kawai za ka iya bada kuɗi matsalar shi ne idan ka kai riɗi a dunkule ya fi daraja in ka kai a cikin rabai da daraja idan ka ɗauni kwanan hatsi riɗi ka kai wajen kaza su ce maka 2,300 amma idan za su auna shi a kilo sai ga kuɗin kilon ya fi kuɗin kwanan so idan za ka wa talakawa adalci babu laifi na ɗora hatsi na ɗora riɗi bahu goma ɗaya na talaka ne ɗaya nawa ba da irin raba unguwa ta kwano ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya su kai su sai da a wulaƙanci me zai hana to in ɗora musu a saida sai in raba kudin kudi guda goma ɗaya na san ba nawa bane sai in ba talaka na hutar da su zuwa kasuwa da wulakancin yan tayi da kaza idan da wannan maslaha kai babu laifi amma idan kyahi kake ka ba su to wannan bai halarta ba kuma Allah madaukakin sarki ta yi wa atu haqqahu yawma hasadi wala tusrifu inna Allah la yuhibbul musrifin shi soko ganyen yana cikin vegetables haka nake tunani ko so kuma duk vegetables ba a fadda musu sarka amma ƴaƴan tsokon kuma in ka tara suka yi bahu bakwai to ana fita musu zakka su ma ƴaƴan tsokon ana abinci da shi ƴaƴan ai ka gabe kai darajar tsokon ba ko to su ƴaƴan ana fita musu zakka tare da cewa ganyen kuma ba a fita masa zakka hi vegetable ne sai kuma da vegetables babu zakka akan su wallahu ta'ala salam malam ina da tambaya hukunci akan kyautar gida da mahaifiyata ta yi min kuma ba ni ne kadai ɗanta ba eh kaje ka ga mata kace to umma da kika ba ni gida sauran uwana su ma ke ba su gida in babu to ki tambaye su har zuciyarsu sun amince ko ba su amince ba idan har zuciyarsu tsakaninsu da Allah sun amince ba damuwa kyautar ta yi idan ɗaya na ji da susawa aka ce ka yafe ya ɗan zo sa kai kyautar ta tashi ana ji Nu'man ibn Bashir baban sa yazo jan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace manzon Allah rubuta ka zama shaida dana Nu'man na bashi gona ta ko na bashi gida yace sauran ayyan baka ba su yace a'a yace to ani bana shaida akan zalunci idan la ashhadu ala zurin bazan shaida akan abin da yake bai dace ba da haka idan Allah azurta ka da yaya babu laifi ka ba wani aran gida ya zauna amma ka ba wani kyautar gida a cikin ƴaƴanka wannan zalunci ne bai dace ƴan uwa mu ji tsoron Allah ko da uwarsu ɗaya ubansu ɗaya barantana wanda yake polygamous matarsa uku matarsa hudu da duba ƴar wata ko ɗan wata a saya masa gida san farere a saya masa mota ai ya tabbatar yana kunna gaba tsakanin ɗan ɗakinsa da ɗan ɗakin sauran ba a yi amma babu laifi ka tare ƴaƴanka ka ce to ni ina da gidaje sun kai ɗari a garin nan duk wanda ya jangwalo aure ya zo zan ba shi aron gida amma aro ne ka fita ko baka fita ba idan Mr. A ya jangwalo sai ka ba shi Mr. B ya jangwalo ni ma ba shi Mr. C in ya jangwalo ba shi wannan ka fita idan ka mutu kowa ya da shi ko ya faɗo a kasansa ko ya faɗo a matsalkasan ɗan uwan shi ko ya zaune ya ciko ko ya zaune shi a masa ciko amma ka bahi kuma a gaba gado da shi akwai matsala ka mutu ka bar gida bakwai ƴaƴa hudu ka ba su saura guda uku mutsi mutsi kuma sun haɗu da su da ƙattan haɗewa sun sake rabawa su mutsi mutsin ba ƴaƴa bane ba kenan ƴaƴa ne akwai matsala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin